أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا وصدادا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da ƙaddarawa shi ya sake ba mu damar ci gaba da wannan daura da muke ta alƙawa'idul fiqhiyya na wato Imam Abdurrahman, a Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi. Wannan ita ce jalsa ta hudu insha Allah, muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka da abin da yake daidai, da faɗar daidai, da aiki da shi. a yau muna ranar juma'a sha shidda ga watan jumadal akhira shekara 1445 hijiriya wanda shi ne yake tashi yau 29 29 ga watan sha biyu watan disambar shekara ta 2023 in sahat Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaka. yau insha Allah zan mu tashi kamar yadda muka tsaya darasi na ƙarshe baiti na 32 daga nan insha Allah zan mu tashi qalal musannif rahimahullahu ta'ala mala Allah ya ji kanshi yake fadi a cikin abiyatin ne yace wa al tufidu kullu fil umumi fil jam'i wal ifrad kal alimi wa al tufidu kullu fil umumi fil jam'i wal ifrad kal alimi والنكرات في سياق النفي تؤتى الأموم أو سياق النهي كذاك ما ومن تفيدان معا كذاك من وما تفيدان معا كل الأموم يا أخي فاسمعا ومثله المنفرد ومثله مفرد إذا يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل ويفعل البعض من المعمور إذ انشق فعل سائر المعمور وكل ما نشاء عن المعذون فذاك أمر ليس بالمضمون وكل حكم دائر مع علته وهي التي قد أوجبت لشرعته وكل شرط لازم لعاقدي في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروط إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما تستعمل القرعات عند المبحم من الحقوق أو لدى التزاهم وإن تساوى وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إهداهما فاستمعا wannan asa ihdahuma a wasu nusakh ya zo ihdahuma nan zaka ga ahduhuma yace wa in kan duka yana doka kenan wasu nusakh ya zo ihdahuma fastami'a وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن ويطالبا والوازع التبع والوازع التبع عن الإسيان كالوازع الشرع بلا نكران والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام ثم الصلاة ثم السلام شائع على النبي وصحبه والتابعين zuwa wannan shine karshen karshen kenan wato wannan abiyati na qawaidul fiqhiyya sai mu ga Allah ya ba mu ikon i da sasu yau kuma min al mustahsan bi i da sasu yau sai dai yadda hali ya bada insha Allah min al mustahsan ne ya kamata bi i da sasu Allah mana muwafaqa malam bayan yayin maganu wal muqtil wa mutlifun mu'zihi laysa yadmanu ba'da difa billati hi ahsanu duk wani abu da zai cuce ka ka kare shi iya gwargwado billati hi ahsan an gane ko cutar ka ne zai yi ka kare billati hi ahsan ba ka kare ba da karhi da yashi to wannan abin ko ka hallaka shi ba karama shi mun ba da misali ko misali muka ce barawo ne shigo ma gida ba kai tsaye ba kai kana da bindiga zaka yi mi zaka halbe shi kai tiran shi kai tsaye an gane ko ya shigo ma gida ka fara hujjota ka yi tir allar ka dan nihe shi ka tunzura shi in ka ga dai ya nuhu ka so yake ya kashe ka to wannan wurin turewa dai ka billati hasan kai mi ka kai shi in ba bindiga ba gare ka adda ce gare ka kai karto ta kauto kana ihu barawo yake tserewa kaga taurin kai gare shi wannan to ko ka tsara mashi wurin kare kanka da iyalinka da dukiyarka to a musulunce baka da laifi mu gane a musulunce eh baka laifi amma ba da difa billati hiya ahsan amma misali ko barawo ya shigo ma gida kai bindiga gare ka puf kai tira shi ka tada shi ka ce ayi shikenan watakila har ya juya zai kashe zai tserewa shi ma an gane ko to kaga wannan in ya juya zai tserewa shi kyale shi ya tsere in ka iya kama shi billati hiya ahsan kenan wannan in aka halakar da rai billati hiya ahsan babu ramuwa shine sai malam ya ci gaba da ma bayani ka'ida ta gaba yace wa al tufidu tufidu kullu fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alimi yace duk inda kaga kal al tazo al an gane ko al a ce ma misali za a ƙara abu sai a ce al kaza to shine yace tufidu kullu fil umumi in aka zo da al a cikin ana nihin gaba ɗaya to ta haɗa duk abin da yake shamakance da wannan abin da ya shigo baya na san sai mun zo misali a gane sai ya ci ma fil jam'i wal firadi kal alimi a cikin bayani na jam'i ne al ta zo ta shiga ko kuma cikin bayani ne na mufrad wanda yake sangile ta zo ta shiga to duka tana nuna cewa menene an haɗa duk abin da yake wannan sai ya ce ma kal alim kamar inda ya shigo na al alim masani da komi da komi mun fahimta a nan menene in al ta shigo cikin lafazul mufrad ko lafazul jam in ta shigo cikin bayani wanda yake sangile ko ta shigo cikin bayani wanda yake pluriel ana bayani aka zo da sangile ko pluriel sai aka samu al to wannan ya hada duk wani abu da ya shahi nau'in wannan abin mun gane misalin haka a cikin mufrad qaulullahi ta'ala wal asr innal insana insana sai Allah ya ce lafi khusr lalle mutum kaga al'insan nan mu ya zo mufra da ya zo ko lalle shi mutum yana cikin mi hasara to wannan mufrad din da ya zo ya ɗauki al'insan ya ɗauki ma'arifa ɗin nan ayin mun nace ma insan mutum ɗaya nake ni ko to sai ya ɗauki mi al ya koma ma'arifa wannan yana nuna ma cewa sans exception duk wani wanda yake amsa sunan shi mutum ya shiga cikin wannan mun fahimta da aka tsaya a nan aka ce lafi husr sans exception kowa ya shiga cikin wannan sai Allah ya kawo mi to gajiya exception aka ce illal ladina amanu ai kaga anan alafazin larabci in an nace ma insanu me nake ni mutun da ko al insan kaga ya zama menene yayi definir din shi article definir ne ya sa shi wannan mutun an gane ko lom nan sai ka ce lom in kuma ce insanu sai ka ce nom ko defini to in ta shigo akan wannan ya hada duk wanda yake da sifar wannan ai kaga sai aka ce long to kenan duk wani wanda ya amshi sunan na ya shiga kaga shine yace ma fil jam'i wal ifradi na a cikin mufrad ne ya shiga innal insana lafi khusr yana da yawa wannan musalla a cikin menene a cikin qur'ani kamar yanda Allah subhanahu wataala yace innal insana khuliqa khuliqa halu'a ka gani nan duka al'insan ya shiga ko iza masahu sharru jazu'a wa iza masahu alkhairu manu'a da Allah ya ce illal illal musallin kenan kuma nan ma bayanin qaulullah subhanahu wata'ala innal insana li rabbih lakanud al insan ta kaga duka nan al insan al insan al insan innal insana lazalumun kafa ko to wannan zaka ga duka insan al insan al insan to yana nihin sans exception duk wani insan da ya shiga an gane ko misalin shibancin wannan ka ɗauki mufrad ka ɗauki alda ta shiga duka cikin asma'illahi husna wa sifatihi an gane ko al da ta shiga cikin asma za ka ga a cikin asma'ullahi al-husna wa sifatihi ai babu wanda bai da al eh Allahu ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar kaji kaji kaji kaji kaji duka shi yasa aka ce wato in ka zo misali ka zo wannan sunan shi abdul aziz an gane ko to kaka ce mai al-aziz kana iya dai ce mai aziz din shi kawai haka ka dan yi wannan amma in ka sa al din nan ya koma sunan Allah subhanahu wataala ke amsa wannan saboda in ka ce menene ar-rahman duk wata rahama sun exception ta hada a cikin ar-rahman saboda alif walam da ya shiga cikin amma ka ce rahmanu ka gani ko ai shi kawai na kira ne akai misali Allah subhanahu wataala da ya tashi bada misali annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mi bil mu'minina raufun rahimun kaga ai bai ce mi ba ar-rauf ar-rahim saboda ar-rauf sunan waye Allah ne ar-rahim sunan waye sunan Allah ne amma annabi da yake mutunce sai Allah ya ce bil mu'minina raufun rahimun mun gane ko kenan duka a cikin sunayen Allah zaka ga akwai al din nan wannan kadai ya ishi al ta zama ta samu sharafi da ya kasance duka suna Allah akwai alko to da kai definir din me ake ce mashi eh wannan ismul mufrad enno me ake ce mashi singulier kasa mai al to wannan non din ma'anar shi ta hada duk abin da yake ciki da aka ce al alim masani Allah subhanahu wataala ko al alim akwai abin da bai sani ba kaga alimun ne sans exception de tout tous les atouts abinda babu ma shi ya san shi ba wannan kamun ya kasance ya san shi kenan yana nuna ma alɗin nan ta haɗa duka jinsin nan al'alim ko ar-rahman ar-rahim al-ghaniyu mawadaci duk wata wadata ya yi ƙarhinta inna allaha ghaniyun ka gani ko allah shi mawadaci ne huwa al-ghaniyu al-hamid shine wato wadaci zaka ga duka asma'ullahi al-husna wa sifatihi zaka ga al-al ta shigo shine yace ma al tana nuna menene ta hada duka abin da ake nihi sans exception in kaga al kawai tana nihi duka komi da komi da ya shahi ma'anar wannan magana da aka faɗi an gane ko mun ga shi wannan a cikin menene a cikin suna mufrad ko singulier to sai mu ga shi a cikin suna ai sai ma fil jam'i a cikin plural wal ifradi kuma da sangile kal alimi kamar ka ce al'alim to sai mu ganshi a cikin jam'i a cikin plurial sai misali Allah subhanahu wata'ala sai ya ce mana ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid suratul fatir ko haka zalika ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum an gane ko nan me aka ce annas ai kaga nas jam'u ne ko can me aka ce insan guda ɗaya nan kuma mi nas jam'i to wannan alɗin da ta shiga ta nuna duka nas gaba ɗaya sans exception mun gane ko duka ta nuna ya ayyuhal ladina amanu alladina amanu an gane ko wannan kenan kaga duk ya hada duk wasu mumini innamal mushrikuna najsun al mushrikun an ce banda wani mushriki shi wannan a shi wannan da yake babba ne ba najasa bane Allah ya ce mine innamal mushrikuna najisun bari dai duk wasu mushrikai gaba ɗaya duk wanda mushriki ne najasa ne to ka hudu wani kasugun mushriki dan yana da kuɗi dan yana wane ne dan ana ganin shi tsaf tsaf sai walkiya ce a ce shi ba najasa bane a a Allah ya ce duka mun gane ma'anar nan fil jam'i wal ifradi kal alimi an gane ko kenan ba sai mun yi dai misali da yawa ba a cikin wannan tunda so muke mu idata mallan ya ci gaba da cewa cikin baiti na 33 wanne kiratu fi siyaqin nafayi tutul umuma ma'aw siyaqin nahyi annakirat akti ma nakira eh not indefinite mun gane ko haka ne annakirat ko wanda ba a san ban menene wa ake nihi da wannan magana wa ake nihi da wannan magana to in ta zo annakirat fi siyaqin nafayi kamar da kira ta not indefini ya so amma akan sai aka kore ga suna amma an kore wannan sunan mun gane ko ko kuma ta zo aka yi mi nahayi aka hana amma da kira ta zo to tana nuna tu'utul umum duka an gane ko in muka zo ga nakirat nomi non indefini sai aka kore duk wani abu da ya ta'allaka da sunan nan ko kuma aka hana duk wani abu da yake liƙe da wannan sunan indefini to yana nihin duka wannan mai wannan alama wanda zai iya ɗaukar wannan sunayen duka an ture su mu zo misali misali in ta zo wurin korewa na fi na korewa sai misali ka ɗauki kalmar shahada bi aka ce la ilaha illallah me ilaha ai na kira ne ilaha na kira ne indefine ne ai sai an sami ne sai an sa alif walam zai koma Allah amma aka sami ilaha duk wani wannan ne ko duk wani wanda yake ɗaukan kanshi ilaha ya shiga ciki shine sai aka ce ma la ilaha babu wani minere abun bauta da gaskiya ke na an kore duka to wannan ilaha ai kaga a wannan sangile ya zoma ko an gane ko kuma ana kira ya zoma to wannan yana nuna ma duk wani ilaha duk wani wanda ya ce ilaha ne an kore shi sans exception shi yasa sai aka yi gauga aka ce ma illallah saboda in ka ce kama al'adar nan zaka samu da magarama ada ana la ilaha da ka ce la'ila ka kore kowa ka hudda Allah ka ce babu abun magota da gaskiya duk ka hudda kowa shi yasa ba a san wannan al'ada ta a ce la'ila ka ce illallah a kada ko sai ka ce ai shi wannan basu rabuwa annafi wal isbat la ilaha illallah babu abun magota da gaskiya sai Allah zaka samu wannan sosai a cikin surtu mata ko da sun abu ya baka baki a kamu baki la ila astaghfirullah kaga ai ana kwaba kwaba ce ka kore duk wani abun bauta har Allah baka sa ba har Allah ka hudda tunda Allah ai ilah ne Allah ilah ka hudda kowa sai ka ce illallah sai ka tabbata kaga ai nan kore ilah ne aka yi na kira ne nan ba a san wani ilaha ba ake nihi sai aka kore shi to yana nuna ma sans exception duk wani mai amsa mai cewa shi ilah ne duk wani mai amsa sunan ilah ya shiga ciki shi yasa aka tabbatar mi Allah illallah kamar misali mi la haula wala quwwata kaga nan ma sai ka tabbatar mi illa billah babu mi dubara babu wani ƙarfi sai ka tabbatar mi sai ga Allah kenan da duk wata dubara ka kore ta wani tsimi wani ƙarfi duk kawai ka kore kowane babu ko daya sai ka tabbatar da mi illa Allah ai ka gani nan haula haula wa duka sun zo akan mi akan nakira and defini bai zo ba da article al-haul ko al-quwwa bare ka san wani ake nihi kawai ɗan defini ya zo shi mun gane ko misalin shi ƙaunuhu ta'ala na'am yau ma la tamliku nafsun li nafsin shai'a la tamliku nafs wannan kaga sai aka ce la tamliku nafsun nafs wata rai sans exception kenan ne ya hada kowace rai li nafsin shai'a mun gane ko siyaq kuma na hani na hanawa da aka yi wala tad'u ma Allahi ilahan akhar an gane ko wala tad'u ma Allahi ilahan akhar wannan kaga duk ya hana kowane ne kowane ne haka zalika wa annal masajid lillahi fala tad'u fala tad'u ma Allahi ahada kenan nan biqdaru kace fala tad'u ahadan ma Allah kenan wannan shi ahad din ya tahimi sans exception kowa ya tashi mun gane wannan din dai ko haka zalika wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa ayya sha Allah sai baiti na gaba malai yake cewa kaza kaman wa ma tufidani ma'an kullal umumi ya ukhayya fasma'a yace in kaga man tazo ko kaga ma tazo a cikin bayani duka yana nuna ma shi ma an hada ba wani wannan guda ba ake nihi kullal umuri ya kai dan uwana kullal umum wannan ta hadu ka saurara ka gane in ma ta zo ko mini ta zo a cikin magana to tana nihin kowa da kowa inna lillahi man fi samawati wa man fil ard wannan man din kaga ai menene man wanda sai kai dibin menene kamar mutum daya yake nishi wanda yanzu misali in zo in ce ma man fa'ala kaza wane ne yayi kaza ko kuma man fa'ala kaza wanda yayi kaza ka gane to amma in ya zo a cikin wannan siyaka ɗin nan yana kwatanta ma duka ya zo mi duk wani mai wanda ya amshi siffar nan manfi samawat duk wani wanda yake ciki wa manfil ardi da an shiga an gane ko man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun ka gani nan man amila kowane ne yayi kowane ne in yayi aiki na kirki namiji ne ko mace waliman khafa maqama rabbih jannatan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk kana gani ga ma da man suna zuwa wa man asdaqu min Allah ila an gane ko to wannan kenan ma wa man in ka duba wannan duka sun zo mayyuti mayyuti Allah wa mayyuti Allah wa rasulahu fa ulaika ma allazina an'ama Allah alaihim duka zaka ga bayanin ma wa man in sun zo suna nuna kowa da kowa babu a ce a hudda wani ko a bar wani misali na kuma ma za ta zo ma walillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard sai ce ma mi man fi samawati an gane ko wa ma tahmilu min untha wa la tadau illa bi ilmi duk wani wace wato wadda take mace wadda take doka ko menene Allah subhanahu wataala ya sani sans exception wa ma anfaqtum kaga nan mata zo ma anfaqtum ko menene min shay'in fa huwa yakhlifu Allah zai mai muku shi an gane ko wannan kenan su ne na misalin bawa man zaka same su diyawa diyawa diyawa wanda suke nuna haka wanda duk sun yi bayani kan umum gaba ɗaya baiti na 35 yake ce ma na'am wa mithluhul wa mithluhul mufradu iz yudafu fafhamhu dita rushdu ma yudafu misalin shi yace ma wanda yake nuna wannan dinnan duk a ce ma umum yana nihin gaba ɗaya sai yace ma al-mufrad aka wanda yake sangiliye amma ya kasance sangiliye da an maida shi mudafun mudafun kama a ikolan shi kan wani abu bai zaman kanshi a na wane ne a ce wannan crayon din na malam basho ne crayon din malam basho kaga crayon ba zaman kanshi ba yake zaman waki crayon din malam basho to in mufrad ya zo in aka yi idafa shi shine malam yake ce ma fafaham ka gane rushid rushid na'am fafaham huditar rushda ma yudafu ka gane Allah ya shiryar da kai ta hanya mai kyau abinda ake nihi akan wato idafa dorawa kenan duk inda mufrad ya zo wanda an shingina shi kan wani abu to yana nihin ma wannan mufrad din ya hada komi sanjiliye ne amma to ya hada duk abinda yake da kama kan shi duka wannan abiyatan uku yana nuna ma jam'i ne fa misalin wannan Allah subhanahu wataala sai ya ce wa amma bi ni'imati rabbika fahaddis wa amma bi ni'mati ni'ma menene nan sangile ce amma ni'ima ta wace ce ta Allah ce kenan kai tsaye ni'ima tana danganuwa ga ubangijinka wannan ni'ima sai ta koma mi duk wata ni'ima yanzu kace wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis to wata ni'ima ce ake wannan ni kenan kowace din ni'ima ubangijinka duka amma in zaka fasara shi amma sai ka dauke shi kamar misali in fasara kashin baki zaka mashi ba fasara ahkam ba zaka ga ni'ima guda ake yi ga tanan ni'ima to shine yace ma inda an yi idafa shi yana nuna ma duk wani ni'ima duk wani abu da ya shafi wannan abu wa in ta'uddu ni'matallahi kaga sai aka ce ni'matallahi ba a ce ni'mal ni'amillahi ba ba a kasi shami'i ba sai aka kashi ni'imatallahi ni'ima ce aka kata wannan singulier sai aka dora ta kan gwa kan Allah la tuhsuha kenan duka baka iya kirgata an gane ko na'am yanzu wannan misalin ko ko a Hausa yana iya doka haka yanzu misali in kace eh an amshe kadaran malam bashu an amshe kaddaran malam bashi tana nihin kaddara guda aka shi yana iya haɗawa kuɗi salula moto wani ɓartal in yana da wani waye da amshi Allah Allah kiyaye Allah kare Usman ya ce biye da kakka mai kallon mai kuɗi Allah mana gafara a gane ko mun fahimci wannan kina an ɗora shi kan wa mufradi ne sai aka jingina shi kan wani abu to wannan jinginar da aka yi shi ke nuna ma cewa ya haɗa duka abin da ya shahi na wannan mu wuce mun fahimce shi baiti na 36 sai ya ce wala yatimmu al-hukmu hatta tashtami kull ash-shurut wal mawani tartafa hukunci bai cika ya zama cikakken hukunci an amshe shi ingantacce yace ma hatta tashtami sai an samu an hada duka kull ash-shurut duk wani sharadi na wannan hukuncin wal mawani tartafa sannan duk wani abu da ya yi menene yake hana a yi hukuncin na an ɗoke shi misali sharɗan sallah lokacin sallah ya yi yanzu misali ai sai a ce sharɗan sallah musulunci ko sharɗin wannan siha kenan don shi musulunci bai cikin sharɗul wujub da yawa daga cikin malamai suka ce da yana cikin sharɗul wujub na wajibci kenan da bata zama wajibi ba kan kahuri sharɗul siha mun gane ko wa in kana wasu malamai lafiya ma cikin kutubul malikiya na ƙasa zaka ga ana haɗa shi wujub wa siha to musulunci ko a ce ma shigar lokaci ka yi tsarki ka zama yin ne kana cikin hankalinka duk wannan sharɗin su haɗu an gane ko to ai a cikin bawane ina sallah wanda suke hanawa mi ka yi sallah misali an gane ko to sai wani mane ina cikin mawane ɗin sallah sai ya shigo ka yi ta a lokacin an gane ko to shine in sharaɗin sallar ta cika to sai an samu duka wannan mawane ɗin sahara mace duka sharaɗi ya cika lokaci ya cika wane ne amma sai take jini kaga ai jini ya zama minan ya zama shi zai yi amfishanta da yin wannan sallai mun fahimta kenan hukunci bai tabbata sai sharaɗin duka sun cika sannan a samu duk wani abin da zai hana an gane ko duk an ɗoke shi babu wani mane da zai hana mun fahimta in aka samu mane guda da ya hana wannan hukuncin ya tabbata hukuncin na bai tabbata an gane ko? na'am muce shi wannan sai mun? a? na'am na ba mu gane shi ba muka ce hukunci yanzu sai aka ɗora ma wato azumi ga azumi na saura wata biyu da kwana sha uku ko sha hudu insha Allah Allahumma ballighna Ramadan sai ya kasance kana mi kana zamna gida azumin ka ga mi ba man shahida min kuma shahara fale sun an gane ko kana da wannan komi da komi sai aladarin mutuncin lahiya sai ta zo baka iya azumi kaga ai ta zama mami mane kina wannan hukuncin na azumi ya sauka fa idatu min ayamin ukhar sai daga baya karama sai ka lissafa shi mun gane shi shukran barakallahu fina sai mala yace a baiti na 37 wa man ata bima alaihi min amal qad istahaqqa malahu alal amal duk wanda yazo da abinda yake kan shi na aiki an dora ma aiki kaza ko kazo da shi to kikenan ka cancanci a baka abinda aka dora ma wannan aiki an ce mu yi sallah ko sallah ta zama wajibi gare mu tana kanmu sai ka yi ta ne ka sabki yanzu mu kaddara la kaddara la a ce a cikin mu nan akwai wanda bai yi magariba ba kaga ai tana kan shi dole sai yayi ta sannan ta sabka kan shi mun gane to in ka zo da wannan abin na aikin an dora ma mu insha Allah mun sabke ko mun sabke magariba to qadis ta haqqa malahu alal amal mun cancanci a ba mu abin da muke da na wannan aikin a jami'i muka yi magariba alhamdulillah ko to mun cancanci Allah subhanahu ta'ala ya ba mu ladan bi jami'i ai an dora duk wanda ya sallah kaza duk wanda ya sallah cikin jami'i yana da mi bi 27 daraja a watar waya bi mi 25 daraja to mun sabke sallar mu tana kan mu to mun sabke ta to insha Allah mun cancanci Allah ya ba mu wannan ladan to amma wanda bai yi ta ba kaga ai yana dan ya sahi koyi kabar ko ya cancanci hukuma in dai ba wani uzuri ba ya hana shi an gane ko wannan a cikin mi hatta kuma a cikin wannan wato cikin ayyuka cikin ayyuka gaba daya ba cikin ibada ba kadai wannan hukuncin misali sai kace mason ya yi mami ya, gina ma daki zaka bashi jika 20 ya yi da ginin dakin shi tsaf ya ce 20 din shi ko bai ci ba dole ka bashi kan zuwa shi ma ta huci kaga shi ai ya ci 20 din shi ya cancanci ka bashi 20 din shi shine kenan duk wanda aiki an dora mashi ya hau kan shi ya hau kan shi ya yarda ko kuma an dora mashi ala taklif ya yarda to dole yayi mi ya sab in ya sabke to ya cancanci a bashi hukunci shi mun fahimci kaidan nan na'am Malam ya ci gaba da cewa a baiti na 38 wa yaf'alul ba'd min al-ma'muri in shaqqa fi'lu sa'iral ma'muri mutum zai yi wani sashe daga ayyukan da aka mai umarni an gane ko amma da shar'i in ka kasa yin duka abin da aka ba umarni mun gane amma umarni ka yi mi ka yi sallah a tsaye to sai ka ji ran na rashin lahiya ko kuma tsuha ko wani abu shi min hadal qabil ka kasa a ya zaka iyaka azamne sai ka yi azamne kenan zaka yi mi zaka yi rabin aiki ko kuma shashe daga cikin aikin nan don wasu malamai suna cewa akwai sallah wanda in ka iya akwai wurin da ka iya tsayuwa wani wuri baka iya tsayuwa to sallah sai dai ka dinga yin ta haka mun gane mun fahimta misali a ce tsayuwa tsakanin ruku'i da sujada ka iya ta an taso daga ruku'i ka yi ruku'in ka daga zamne ko kuma in za a yi ruku'in ka iya zai tashi da kai kai ruku'in ka dawo ka yi tsaya sannan ka je sujada tsayuwa wacan ci baka iya wato shikenan shi ne suka ce ba don minal umuri in shakka fi'lu sa'iral ma'amuri an gane ko in ka kasa yi ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma na haitu kuma anhu fashtanibuhu abinda na muku hali kan shi ku ne sance shi kwata-kwata shine aka ce duk abinda aka ma hali kan shi duk abinda Allah ya hana annabi ya hana kana iya ka ƙin shi kuma ka zauna lahiya kwamsiriyar na 88 amma kuma ba duka abinda aka ce ka yi bane zaka iya an gane ko wa ma amartukum bi fa'atu minhu mastata'tum annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda na maku umarni to ku zo da shi mi gwalgwadan iyawarku an gane ko kaga sai yace gwalgwadan iyawarku ana bada misali aka ce misali zaka iya hawa escalator an ce to hawa wai bakin gwalgwadan ka escalator ne hawa 20 to kai ka san ka iya hawa 17 sai ka zauna ka huta sai aka ce ka mai hawa daya sai an ce kai gwalgwadan zaka iya kai salim sai ka hau na uku sai ka ce ga inda zai iya kaga ai baka yi ba mine baka yi masa ta'ata ba to wannan aikin bai yi ba sai ka kai shi iya ƙarshen yadda zaka iya yadda babu takura mun yi bayanin shi baya kamar yadda aka ce abinda aka mana umarni ka ɗauki misali mu zo da shi gwargwada iyawan ka ɗauki misali wato umarni da targibi na kan sallah kaɗai kwaɗaitarwa na kan sallah ka sani saboda girman sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bayan salloli na mi na farilla sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta wasu na nafila saboda hikima ba a san mi ka dauki dogon lokaci baka yi hira da ubangijinka ba an gane ko ba a san ka dauki dogon lokaci baka yi hira da ubangijinka ba mu kuma yanzu ya miki farilla ma dai ta samu alhamdulillah ka ne ko farilla ma ta samu ka duba yanzu ala sabil misal zaka gani duka cikin lokutan nan da ba a son ka ɗoka ba ka yi hira da Ubangijinka ba, wani wuri awa ɗaya, wani wuri awa biyu, wani wuri awa uku. Mu kuma yana shi muna da mai awa biyar ma in ba mu ci sa'a ba. Haka ne ko? Kai ta hi biyar. Daga asuba zuwa daga isha zuwa asuba awa da Allah mana gafara. In ka ɗauki misali kayi asuba yanzu da yake asuba yanzu lokacin sanyi ne ana yin ta biyar da hamsin da biyar ko biyar da hamsin ko shidda ma. Ɗaukar ta kayan asuba ƙarfe shidda. An gane ko? wannan wallaha tana farawa wurin tara da wurin arba'in da wani abu haka daga shida zuwa goma awa nawa ne awa to tara da wani abu ne take fara an gane ko uku da wani abu daga nan zuwa azahar awa nawa ne daga nan zuwa la'asar awa nawa ne ka dinga hadawa da rawatib da kake yi na bayan sallah shi ma nawa uku daga la'asar zuwa magariba awa ne awa biyu daga magariba zuwa isha awa ne daya daga isha zuwa kuma tashin dare awa nawa ne a tashin dare muka ce ba zuwa asuba ba kiyawun laili to kaga in ka lura kawai awa biyu awa uku awa daya kawai kakka wuce wannan lokacin baka zo kai mi ba kai munajati da ubangijinka kai hira da ubangijinka muna haka Allah mana gafara amma dai ai baka awa uku baka yi hira ba da abokan ka ko eh ka yi awa uku kawai ka ce mu waje su zo ki fi aiki dake banni banni magana kuma shikenan Allah subhanahu wataala wal musalli yunaji rabbahu mai sallah yana hira da ubangiji shi Allah mana gafara to yanzu kuma mu kaga shine sai aka ce ma ai yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ya so ayi wa'annan ayyukan gaba daya sai aka ce to sai kai ba da minal umuri in shakka fi'ilu sa'iral ma'amuri an gane ko duk abin da baka iyawa ya gagare ka sai ka yi rabi amma kuma gagara ya zama to gagara ce ta can ina ƙarshe ba irin gagara ba ce ba a ce shi kenan kawai da an ce i kaza ka ce na yi wai dan shugaba ne ya ce ka yi kaza i kaza ka ce na yi a'a ka bari har a gagare ka a zo ba ƙarshe Allah mana gafara Malam ba shi kaga suna dariya ko ɗazu ne suka ɗora wani CJ a nan wai shugaba da ya ce kai kaza ka yi a'a ai al'ikrah ma sai an kai ka bango bayanin da muka yi satin wancan sai an kai ka bango ikra shugaba ya karanta ka ya kai ka bango shi ne zaka yi wannan shi ne zaka ce ifa alwala harash Allah mana gafara na'am malai yace a baiti na 40 wa kullu hukmin da'irun ma illati wa hiya allati qad awjabat li shar'ati shawo mishi lafiya kai duk wani hukumci Allah mana gafara duk wani hukumci an gane ko yana kewaye ne da illar da ta sa aka yi hukumcin mun tsallake wani baiti muka tsallake ma'aziratan eh jazakumullahu khairan mala yace wa kullu ma nasha anil ma'zuni anil ma'zuni fa zaka amru laysa bil madmuni duk wani abu da ya bullo an gane duk wani abu da ya kullo bayan an maka izini ka yi abu kaza sai aka samu matsala ta kuskure to wannan abin da ya kullo kai kuskuren nan ba sai ka rama shi ba mun gane a misali sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mi in kana sallah kakka bari wani ya bi ta gabanka in ya bi ka tunguje shi ko faltudafi'ahu a wata ruwaya faltuqatiluhu ko aw kama jaa alhadith fa inna ma'ahu qarin shi akwai wannan aboki shedan tare da shi to sai ka zo zai wuce kana ije shi zai wuce kana ije shi can kawai sai baka haushi ka tunguza shi wannan tunguza da kawai sai ya hada ya mutu eh tsotsai tsotsai ya saka kashe shi hausawa suka ce in tsotsai ya zo da burodin kano sai a hasa kai ko a karin magana ne ko ba ya wasa kai ba burodin kano in ya zo da tsotsai kawai rushe mutum da burodin kano mai tamshin nan kwallon sai ka jini ta sai an she dinki sai an kai wasu usman sun she sun hau su ciyo to sai ka ture shi sai ya haɗe ya mutu to wannan mutuwa ba a saka ba mi ka rama shi ka biya aicin muka ce wannan fakullu mutulikun laisa yudu malu ba da difa billati hiya asali ba ita ba lakin ma al itlafi yusbitul badal haka ne ko can baya muka ce in ka zo wannan ka hallakar da wani abu wato sai ka bannatar da wani abu to sai ka rama shi al khata wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'budun arrahmanu lakin ma al itlafi yusbitul badal wa yantafi at ta'sim anhu wa zalal haka ne yazo ko da kuskure da mantuwa da tilastawa Ubangiji ya yahe maka, sai ya ce ma, amma in gudun kuskuren ko tilastawa ko mantawa sai kai mi, ka hallakar da wannan wata ɓanna to sai ka rama. Amma kuskuren da kai wurin Allah wannan an yahe maka na ɓannan nan da kai, na zaluncin da kai, tun da kuskure ne. To nan, nan, izini ne aka ma ka yi kaza, mun fahimta, wannan a cikin kenan hukunci, a cikin al'ada, a cikin shari'a. sai sarki ya zo ya yi gangami da jama'a sarkin gari ya ce a gina mu rijiya a wurin nan kuma mutane suna yawan wucewa hanyar kai sai ka gina rijiya kai maginin rijiya a goban kawai aka samu mutum ishirin sun haɗa sun mutu kai maginin rijiya baka da shi mun fahimta mun gane ko saboda kai ma'azun ne na amma izini misali an zo kisasi kisasi an ce wal uzna bil uzni an gane ko wasinna bis sinni wal juruha kisas to sai ka zo wannan kisasin ya dan ji mu haka amma kisasi ba kowanne bane ake nafasa shi misali mu bada misali sai aka halbi mutum mi a zuciya da kibiya saman zuciya aka ci sa'a aka hudu zuciyar ta ɗan taɓi dai ya ɗan yi rai to in an zo kisasi ba a yin shi wannan sai da haihuwar saboda wurin mine ne wurin mutuwa ne amma to kawai ya gutsire ma yatsa ya yanke ma halshe ya yi aka zo kisasi yin shi za a yi to sai aka yi kisasin na aka yanke kai kuma wurin yin shi sai ka yi mi sai ka wulla mai kisasi bai rabuwa tun da hukunci ne Allah ya sa mutum ne ya yi zina za a mai bulala tamanin an gane ko ana yin bulala tamanin da ya tashi sai ya mutu ba kisa ba ne saboda mine ne wa kullu ma na sha'anil ma'azuni duk abin da ya bullo bayan an maka izini fa za ka amurin laisa bi madmuni wannan abin ba ka rama shi ba saboda izini ne misali aka taba Allah ko aka taba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka tashi kai ta maganganu ran kai bace kan wannan har kai ta danyen zagi kai ta batsa a voluntarman danyen zagi duk wanda ya kara sai mun yi kaza kaza kaga ba daɗi ko ai haramun ne to wannan hushin da yake hushi ne ka an taba Allah da manzon shi kai wannan hushin wallahu ta'ala ala bakalai shi saba mu magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya take kuskure ne ko Umar radiyallahu anhu da aka zo Hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam da yace sulhu za a yi ba a shiga ba me Umar bai ce ba cikin bacin rai eh wada yayi tai yace wai mu ba mu bane musulmi ba mu ke da gaskiya ba dan mi za a zo a yi kaza kaza dan mi za kaga menene ne yayi ba dan san ran shi bane maslahan musulunci ce yayi kalla shine ai muka ce daga baya Abubakar ya zo ya kirkira mashi yace to Umar ya kace nan ma ya kara istighfari to kaga ai wannan abin da Umar yayi ba mai mu'akhaza kan shi ba wanda da an za a mai mu'akaza kan shi lokaci ne na ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz da an san ko ayoyi kan Umar Allah mana gafara ko a san ko hadisi kan shi Allah mana gafara to kaga irin wa'annan in aka samu kalkashin izini ne ka samu kai galadi ka sauka daga layi kalkashin wani izini ka sauka daga layi to da abin da ya faru baka rama shi kun baka da kuskure kan shi mun fahimci wannan baitin sai na 40 din haka ne ko sai mallam yace wa kullu hukmin da'irun ma illati wa hiya allati qad awjabat li shir'ati duk wani hukunci yana kewaye da illar da ta sa aka aje shi an gane ko sai yace wa hiya allati qad awjabat li shir'ati ita wannan illar ita ta wajabtar da shari'a shi shine aka ce a ka'ida ita ma aka ce zulul hukum ma zawalul illa wa yathbutul hukum ma thubutul illa in hukumci yana gushewa in illa ta kare in kuma illa tana nan hukumci yana da sai Allah ya ce mi falam tajidu ma fatayamman musaidan tayyiba illa mi ce ce an rasa ruwa ko to mi za a yi to ana na ana tsakar taimama sai ga ruwan sama ta har da bakin kwarya kaga hukumci taimama ya yi mi ya haɗi shi ne ce ma duk wani hukunci yana kewaye da menene illa shi ita wannan illa ita ke wajabtar da wancan shar'antar hukuncin mun fahimta ya zulul hukum bi zawalil illa wa ya subutul hukum bi subutil illa wannan mun gane shi wannan bai da wahala insha Allah malam ya ci gaba da cewa wa kullu shartin lazimun li aqidi في البيع والنكاه والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه فباطلات فعلما وكل شرط أنغانيكو ما لا يتما وكل شرط لازم لعاقد duk wani sharadi wanda aka lazamta kan kulla shi a cikin kasuwanci ko cikin aure ko sauran maqasid haka na shari'a to sai an lazamta shi an cika shi wannan wannan sharadin in muka zo cikin kaza muka sa shar'i to sai mun cika wannan hukunci shine mai malai ce ma sai dai mi shar'i ne wanda ya halatta halak ko ya haramta haram an gane ko to wannan sharadin batil ne a cikin umum gaba daya almuslimuna ala shurutihim in muka zo kan sharadi fil bai'i a cikin kasuwanci ko nika in dai sharadin nan bai saba ma shari'a ba to sai an cika shi lazim ka cika shi an gane ko muka zo zan sai da ma salula ta an gane ko sai in ce ma amman sharaɗin salulai sai mun tafi kashe gida kayi ne ka amso ta ba nan ba zan baka to sai mun cika shi ko kuma in ce a sharaɗin tsalulan nan da na sai dama na baka garanti an ce albayi an bil khiyari na baka garanti ka je ka duba in ta maka sai ka dawo wannan sharaɗin a cika shi in dai ba ka ɓata wani abu a ciki kuma wannan ta hau kanka sai ka rama ci ne a cikin kasuwanci a cikin aure an gane ko a cikin komi duk wasu makasid in aka ɗora shuruɗi aka ɗora sharaɗi to sai ka cika su in baka cika su ba sai sharaɗin ya ce sharaɗi ne wanda abu ne Allah ya halatta shi kai kuma ka haramta ko kuma Allah ya haramta shi kai ka ce halaka ne a yi shi an gane ko to wannan sharaɗin ba ta ce sharaɗi ne mun fahimta an gane ko wannan kenan mala ya ci gaba da cewa tusta'malu al-qur'atu inda al-mubhami min al-huquqi aw ladat tazahumi ana zuwa ayi qur'a dan aka samu conflict me zamu ce ma conflict mubham rudu barakallahu fika aka samu rudani a cikin abu sai a zo ayi qur'a an gane ko na hukunci aka samu rudani a cikin hukuncin ko kuma aka samu takudodo ne hukuncin hukumce hukumce suka hadu sai a ce a zo a yi kuri'a ayyuwan mun ga wancan hadisin adam sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane sun san ladan da ake samu a tsawon harko ko kiran sallah to wallahi sai an yi kuri'a sai yarda a ce a zabuwa ne to akan wannan misali sai aka zo malam sufyan da malam abdullah suna rikici kan kiran sallah kowa ya ce shi zai yi kuma aka ga kowa ya cancanta yi sai a ce to ku zo a muku ƙuri'a sai ta raba gardama ai mun ga ƙuri'a a cikin wannan wato tsira ko lokacin da za a yanka baban annan muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi ko ai da aka zo menene aka yi ƙuri'a ci aka ce zuba raƙumi nawa a watan waya akwai 100 har 300 ko to amma wanda yake a sahu Allah ta'ala alam daga ina ji 20-20 aka yi sai da aka zo raƙumi 100 sai diya ta tsaya kan raƙumi 100 mun gane ko amma akwai diya mughallaza yanzu muna magana ta diya mughallaza kisa shubuhu amdan umme kwatan kwatin da gangam gangam aka yi kisan nan shubuhu amd Allah mana gafara to kenan kaga sai a zo a yi ƙuri'a shi ma abdullahi baba annabi sallallahu alaihi wasallam ƙuri'a aka yi sai aka hudu wannan aka zo har raƙumi nawa raƙumi wannan ɗari ɗin sai aka ɗauki raƙumi ɗari ƙuri'a kama ka takula ne Allah zaɓa mana da kirki sai a ɗauko wata wata wata istihara istihara ce ta gaugawa a misalin nan ƙuri'a an gane ko kamar mutum mai mata biyu ma an sa yana ƙuri'a kamar in ka dawo daga balagoro su sun mance ƙarshen hutaka gidan wafa kwana an gane ko kai ma kamance to ku zo a yi ƙuri'a yau ina zai wannan kowa ta zaɓa sai ka sa mata kwanan ke kuma sai gobe ko ka sa ɗan ka sa ce alhasu yadda za a gane ne bal wasu malamai har sun ce kana da mata hudu an gane ko kana da mata hudu Malam Sufyan yana da mata hudu. Sai ya kai wa Usman ziyara ne abai. Sai ya ga kanwa Usman kuma sai ta burge shi. Kuma kaga mine ne? Wurin shi a ciki. A cike yake. Kawai Sufyan daga nan sai ya ce ma Usman na saki mata ta guda. Mun gane. To kuma a wannan a wannan shi bai sa waye saka ba. Yace yanzu dai zan she gida ba dawa in dawo in na da sakin ta na ta komi sai in dawo ka aura mana kawai ai kaga ya faɗi sakin ko ya faɗi an shi labari to yanzu a nan da ya zo kuma kawai kowace mata sai ta zo mai da sabon salo shi kuma ya saki guda kuma ya rasa wace ce ya saka an gane kowa ta zo mai da sabon salon soyayya sai ta kwashe shi kuma kaga ainihin mina ne nan ta saku eh aka cewa duka matanka sai ka sai da su ba wanda zaka taba ba wanda zaka taba sai ka hudo sakakkai to aran ƙuri'a za a masu ƙuri'a sai ka rubuta kina nan kina nan kina nan tsawo daga sakin saku sai ka cakula sai ya da dama ko in bai sa ba sai ya yi nadama a katin sai ya yi nadama Allah mana Allah mana gafara su zai sai saki su ku inda rabon amarya wanda ya hishi da ita ko kuma uwar garke da yake shi da ita ɗaya ta dokokin sa ku Allah mana gafara to kaga wannan mine ne an samu Allah kare ba Allah kiyaye Sufiyar da kula ka a bada misali da kai kuma wata rana kai na'am to wannan kaga sai a yi ƙuri'a sai a girgiza a zaɓo wadda ta sako Allah mana gafara minal hukuki minal hukuki na ɓangaren hukuki haƙƙi wannan yana da haƙƙi wannan yana da haƙƙi aula da tazahumi ko kuma an samu tazahum an samu cakudodoniya an samu zuhamami za a ce akon bremen an gane ko na'am malam yace a baiti na 44 yau insha Allah mai ida shi mun tafi da gudu yau insha Allah wa in tasawal amalan ijtama'a wa fi'lu wa fi'lu ahaduhuma fastami'a ko ihdahuma al'amal in tasawa in ayyuka suka zo suka hadu ijtama'a kuma suka hadu wuri ɗaya sun zo egalite kuma sai suka hadu wuri ɗaya sai ce ma to kai guda ɗaya shikenan kai ba kanka lahiya mun gane ko ayyuka ne suka haɗu wuri ɗaya sun zo daidai martaba ɗaya to sai ka yi guda alasabil misal sai ka zo ka shigo masallaci ga rakata ne ƙablar arba'u rakat ƙablar zuhur kuma ga tahiyyatul masjid kuma lokacin ka na mine ne na kawai raka biyu ne kawai zaka yi su san haɗu shi kenan guda kawai zaka yi ka kwashi niyyar duka in ni na wata jumlatu Allah wada gafara ce bismillah in ni na wata jumlatu suka ce ko Allah ya gafara mun gane wannan hukuncin malam yace a baiti na 45 wa kullu mashghulin fala yushaqalu misaluhu al-marhun wal musabbalu duk wani wanda yake okife to ba ƙara mai da shi okife duk wanda yake a shagalce ba ƙara shagalar da shi to abin da aka ɗauke shi an ɗauke hankalin shi ya ɗauku daga wuri kaza yana wuri kaza to ba a ƙara ɗauke mai hankali a kai shi wuri kaza sai ya ce ma misalin wannan marhun abin da ka kai shi gina ko kuma abin da ka musabbal nan kamar ya zo ƙarƙashin isbal wanda ka sake shi saki babu ƙaidi kenan sai ka ɗauke shi wanda ka mashi waƙafi mun fahimta wanda ka mashi waƙafi misali kullum mashghul da abin da yake shaggala baka shaggala shi sai na ɗauke ka aiki zaka mana aiki da ta layar a ta layar to ba ka zo ba kuma wani ya ɗauke ka a wannan yar da yau nawa za ka yi mun gane mun fahimta zaka mana aiki da ta layar a ta layar kuma kawai ba shi shi ma ya ce wannan yar ɗin yake so kuma shi aiki to nawa za ka yi kaga kullum mashhul la yashghalu kana cikin wancan aiki a barka kai ko kuma kana wannan a barka kai sai ya ce ma misali hulmarhunu wal musabbalu kamar misali sai na ce ma ina son bi sufiyan ba ni shika hamsin ga moto na aje ka gane sai ka aje moto na a wurinka ka ba ni hamsin din nan sai yanzu in ce abdurrahman ba ni shika hamsin ga moto na ga moto na aje wurin sufiyan kaga bai yiwa motan da mai yana kalkashin wa kalkashin nauyin sufiyan ko in ce ma nawa ka sai moto na bai yiwa sai in sufiyan ya ba da izina a je a saida shi a hudu mai kudin shi amma a haka kawai in je in saida shi na wannan bai yiwa shi ne ya ce ma marhun wani musabbalu ko kuma mi wanda kai wakafin shi an gane ko wakafi ne na yi na ce yanzu wannan masallacin misali na saya mashi a daidaita duk kudin da ya kawo na masallaci ne to kaga wannan a daidaita ba wanda yake da iko ya saida ta ko wani ya ɗauke ta ya yi wani aiki can daban da ita kawai aikin masallaci ne ko kuna a kwasa a yi kaza da su duk abin da aka tashi wakaf ne na kaza to dole sai dai ya tafi cikin wakaf ɗin kaza a cikin tarihi garkar dabino ta ta Uthman ko garkar dabino ta Uthman har yanzu a cikin garkan ne aka yi mi aka yi imaratu dogaye dabina aka yi ta saidawa aka yi ta saidawa wakaf ne ya bada ta an gane ko kudi suka taru wurin ya wuce garka yanzu sai aka maida shi mai zamani benaye aka maida shi shine ai zaka gani kasashen da suka ci gaba wanda sun himumi ideology masu kyau Allah mana gafara mu ma muna da yi ne ban mu yi ne ban mu da yi niyyar kirkice ban mu da niyyar kirkice ban mu da abudin na addini da wasu abubuwa sai a ce an masu wakafi an masu wakafi idan aka yi wannan wakafin ilfuwa furtus an huta ba kullum ba sai an zo ana neman kaza kaza kaza kaza kullum zaka gani mu har yanzu Allah mana gafara ta hira da musulmcin mu kullum sai bukata ta kama a zo a dinga neman mi taimako a taimaka a yi kaza kaza shi kuma wanda bai kamata ba a dinga tahiya da zamani musulunci shi ke tahiya da zamani in zamani bai sa a musuluncin ba yanzu so nawa zaka isko masallaci mikro ya lalace wanda mikro jika shidda yake a zo a nemi asusun masallaci babu kudin sai ana dala a hadu a sai mikro nawa kake samu nawa zaka samu masallaci ka zo kana neman mi wai wuta ta kare a masallacin kwantar ya kare an rasa mai sawa nawa zaka isko masallaci tsintsiyar da za a share shi bai da ita bare a zo kan turare ko a zo kan goge-goge so nawa zaka isko wannan inda aka ci gaba wallahi masallaci sai kaga ha ummal aka dokan mashi an gane ko ha ummal ake dokan ma masallaci ma'aikata ne masallaci salar gare su zamnanna mun fahimta yanzu ala sabilin misal mu bada misali sai a ce wannan masallaci gashi mun hudo mun saya mai mi kabu-kabu ko mun saya mai wata adaidaita masallacin da mun saya mai adaidaita sabuwa ta masallaci duk wata ana ka kusan shika nawa wata shika saba'in ko wani makamancin haka a wata to menene zai ci da shika saba'in masallacin da a wata shakin wawa misali me za a nema a rasa shi ai kaga le climatizer yana ji sai an duka mana kusan fursan san fursan tafi da ya dan yi shekara sai an sauya shi to wannan ne kake samu inda ma ya amuru masajidallahi man amana billahi ai ba kowa ba ke raya masallacin Allah sai wanda suka yi imani da Allah to wai mu imanin namu ne bai kai ba ko menene ko menene Allah mana gafara kaga abubuwa mashare na musulunci sun kasa tahiyar da kansu mashare na musulunci sun kasa tahiyar da kansu ka duba ka gani in ka ɗauki misali din rajiyo misali duk tele ta musulunci din rajiyo na musulunci wallahi lokaci lokaci sai ka ja na rihe shi haka ne ko ba ka ga misali sai ta ɗin mure sunna kwanan nan komi sai da ya watsa saboda babu kudin da za a biya na shekara kullum ana a zo a haɗo a haɗo a haɗo a zo a haɗu a haɗu a haɗu to wani bi ana haɗuwa sai ka samu wato imanin namu ya zo ina ya zo 25% imani ya zo 25% ka hudda ma ka ciyar da kanka ma shi kake kudin karewa za su kaga ai musulunci ya shiga uku in ba mu sauya ba wallahi muna bukatar mu sauya shine yace ma wannan misaluhul marhunu wal musabbalu musabbalu kenan wannan waqafi kama sha'a kama abubuwa na musulunci waqafi ka yi ma wani abu waƙafi waƙafi ne ka yi shi ka bar shi waƙafi mai ka kuɗi ko to kuma akwai waƙafi mai ka lada sai ka yi masallaci ka ce wannan masallacin waƙafi ne nayi ka yi rijiya ka ce waƙafi ne nayi har ka mutu ladin da yana da ɗiyanka ba su da ikonsa sai da wannan abin shi ne mushagal ne wannan waƙafin an shagalta shi kan wannan waƙaf ne ba ka ce ba kai ka zo ka yi mi ka sai da wannan waƙafin ku raba gado ba naku ba ne mun fahimta Allah mana gafara mala yace wa man yu'addi an akhihi wajiban lahu ar-ruju'u inna wa yutaliba duk wanda ya sauke ma dan uwan shi wani wajibi da yake kan shi yana iya zuwa ya ce kai ba ni kayana da na sauke ba amma da sharɗi in yayi niyyar dama amsa yayi mun gane dan uwanka ko kuma wani makwabcinka sai yayi bulaguro ana bin shi haya wata biyar shi kuma ya bulaguro ya jima bai dawo ba sai ka karan da an zo ana watsami kayan shi da iyalan shi an huddo su kofa sai ka ce kai abu bai daɗi ba bari in biya mashi in ya zo ya bani to wannan yana zuwa sai ka ce kai mego eh kawo na biya maka mun gane ko ai abu ne wanda yake kan shi ko iyalin shi suna cikin tsanani shi kuma an rasa shi an yi ta telefon an rasa shi ya tafi bulaguro ka so mai rabi ta yamman na abinci ka ka gidan shi ka ce kai fada mun ni niyya ta ka so ka biya da bashi ne na dora ma kaga ai wajibi ne da yake kan shi to kai sai ka sabke mai amma da ka tashi sabkewa sai kai niyyar mi zai biya ka ai akwai wani mi wannan wurin nan abu uku ne misali zai ka zo ɗan uwanka ne kawai ka tausaya mashi ana wulakanta shi bai da shi kawai sai ka ce na sauke mashi amshi akan niyye kai ka bashi mi kyauta an gane ko daman to ashe wasu kudin shi ne suka makale ran nan kawai sai kudin suka hutu jarin shi biliyan goma kai kuma jarin ka jika ɗari uku kuma kai ka sauke mai mi wani bashi da jika ɗari ka yi niyyar bashi ne jarin shi miliyan goma suka zo to kai ka yi niyyar bashi to wannan baka da ikon ka zo ka ce ba ni kayana an gane ko watakila rabin jarinka ne ka sauke mashi ba baka da iko mun fahimta saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya bada abu ya dawo kan shi kamar kare ne da yayi amai yake zuwa yana lasa aman shi kaga sai dai guta an gane ko sai dai guta bai da kyau ka zika amai kai amai ka lashi ka zama kare da yake amai yana lashewa in dai kai niyyar bashi ba miliyan goma ba ta kubce mai ko miliyan ɗari ta kubce mai kai kun baka da jika ishirin a aljihunka ka biya mashi wannan washe niyyar kace kai ka biya mashi amma in daman da zaka biya bari in sabke in ya samu ya bani in Allah ya hore mai ya bani to ran da Allah ya hore mai sai ka zo ni wada man niyya kaza na niyya bani to akwai hawa na uku wanda kawai kai ka sabke kai baka yi niyyar ka dawo ba baka yi niyyar ka yi mi ba baka yi niyyar bashi baka yi kun baka yi niyyar ba kuma ka zo ka amsa asa aya akwai wani abu da zai kai ka digiri an shofa ka saboda kaza ne ku amsa kai dai baka sa wata niyya ba kawai kai ka meka wulakancin ne baka haushi kenan kai wannan wato akan wannan malamai ne suka samu sabani akan niyyar kaza a gani wasu malamai suka ce kawai niyyar kaza ka bari ka yi niyyar sabke mai ka nemi lada wurin Allah ka san ba karamin lada ba gare ka wasu malamai suka ce a'a a duba oprofon da tuwa wata niyya ce kake ganin zaka iya yi a lokacin da an so kayan ka za kai koya wallahu ta'ala alam amma abin da yake shine in dai can baka yi niyya ba kawai ya haƙuri kawai ka yi niyya kar ka yi amai kalashi kal ka yi amai kalashi amma akwai akwai abubuwan da baka sauke mutum sai ka tambayi izinin shi wannan wajibin kana iya sauke mutum baka tambayi izinin shi ba amma misali in zakati ka huda mutum zaka ba tambayi izinin shi ba a kana kula da shagon shi sai dogon bulaguro ka rasa shi ai zakka mine ne tana buƙatar niyya ta mutum sai ka yi sai ka jira shi ka hudda niyyar nan kai ya tabbatar da niyya ya niyya ya hudda dan ladan shi ya kai mai haƙƙin shi kuma ya sauka daga daga saman kanshi haka zalika misali in yazo kafara ci fa it'am asharatu masakin min awsati ma tut'imu ahli to wannan it'am din in bai yi niyya bai ce da Allah ciyar man da su kan kai sai da niyyar shi da irin makamacin su wanda kafara suna buƙatar niyya ta cancan tsatsake zuciya bala ya ci gaba da cewa a baiti na 47 walwazi uttabi walwazi uttabi anil isyani kalwazi shar'i bila nukrani ya ce duk wani abu wanda aka hana alwazai almani an gane ko wanda yake a ɗabi'anta bai da kyau ba a san shi a ɗabi'anta ɗabi'a ta ɗan adam ba a san shi to yana kwatankwacin menene abin da aka hana na shari'a babu raibi babu gardama bila nukurani babu shakka an gane ko abin da aka hana a ɗabi'ance kan kuskure to kamar an hana shi ne ami a shari'ance misali da aka ce in mutum ya yi zina haddi za a mai ko in mutum ya yi sata haddi za a mashi an gane ko a shari'ance kaga dai an dora wannan hudud din to in mutum ya ci tutu ha ya yi tutu ya juyo ya cinye irin na kushon ya ci najasa eh a ina ka dauko hukunci ina ka dauko hukunci Usman so kaga yin cima a ɗabi'ance wanda dai kaga cin tutu dai ga mutum mine ne cin da jisa ga mutum abu ne wanda yake mamno saboda an san a shar'ance ma mutum baya hankalin mutum ba a bashi ba da mai ci ba shi yasa ba ba ka hukuncin shi ba sabit to amma wannan izattarra ana ba alkali opportunity ya ladabtar da shi ladabtar da shi alkali an gane ko eh ayi ta malam malam yace je tsallaka mani shi to a ce alkali tsallaka shi da kashi malam babba sun ce tsallaka shi za a ladabtar da kai ne Allah mana gafara to kaga duk wanda ya kawo wannan a cikin misali ya zo ya ci tuta ya ci najasa kaga ai abu ne wanda kawai a bar alkali ya dan ladabtar da shi Allah mana gafara sai mala ya ce ma a baiti na 48 da a baiti na 49 na ƙarshe walhamdulillahi alat tamami na gode ma Allah akan mi cikatta ta cika hawaidul fiqhiyya ta da nayi na gode ma Allah da abin da kai shi ka gode ma Allah zaka ga insha Allah Allah subhanahu wataala zai sami albarka a cikin abin nan an gane ko an gane da abin da ya zo ƙarshe ka sa shi hamdala to abin nan zaka ga yayi albarka godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ai, mun ga wata hadisun kullu amrin zibalin, lam yi buda ubihi bil basmala ko kuma bil hamdala, fahuwa akta'un fahuwa a jizaun hau kama ja ta kwaya. Sai ka ce ka gode ma Allah, malam sai ce ya gode ma Allah. Ai, ko kaga alhamdulillah wannan kawai bil fiqhiyya ta sa'adi ta karbu. Ta karbu alhamdulillah ko. Sai ya ce ma na gode ma Allah akan cikan wannan abin da na yi. Filbara'i ya ce godiya ta hutun farko na yi ta. an gane ko wal khitami a cikin ƙarshe ma na yi godiya ta sai ce ma wadda wami a kullum ma cikin godiya miki an gane ko mun gani annabi ayyub ko ai kaga godiya yayi ta yi dinka zikiri da ubangiji yana cikin rashin lafiya amma yayi godiya yayi zikiri da ubangiji in kai hamdala kai yabo kai godiya ga Allah Allah zai ƙara ma ni'imar nan la in shakartum la azidannakum tabbas idan kuka gode Allah ya ce zan ƙara maku wala in kafartum inna azabi la shadid in kuma kuka kafirce Allah subhanahu wataala ya ce lalle azaba ta tsanani gare ta ba ka ki godewa ba sai a rike ma mutun ya zo ya ce ma ina buƙatar kaza da Allah ba ni kaza sai ka dinga wallahi garin nan yayi tauri ya ake ciki a yanayin nan kaza kaza kaza kaza kuma kana da shi ka bashi ka hana mashi ka ki gode ma Allah ka ki wannan to Allah sai ya daure ma waye mai bada wai Allah ne, to sai ya amsha kayan shi. Amma sai ka gode, ma na ƙasa malin mai sadaka, dukiya ba ta taɓa ragewa ba da an yi sadaka da ita, ka gode ka nuna, an gane ko Allah yana son ya ga atharu ni'imatihi ala abdihi in ya bawa ni'ima yana son ya ga sai ka nuna ka gode ma Allah wa amma bi ni'imati rabbik fa haddith sai Allah ya ƙara ma la in shakartum sai ya ce masu masalatu ma'asalami sha'i'in alan nabi wa sahbi wa tabi'i ya ce na gode ma'alla bayan haka sai na yi salati wato buɗaɗɗu marasa iyaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi haka zalika da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam wa tabi'i da duk wanda suka biyo su kaga yana attabi wa tabi'uhum bi ihsanin ila yawmiddin har zuwa ranar tashin kiyama daga nan muka zo ƙarshen wato wannan daura ta qawaidul fiqhiyya li Sheikh Imam Abdulrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta cikin ta Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan shi gaba ɗayan mu ya hada mu ya tara mu cikin lada kuma ya sada mu aljanna firdausi ala ikhwanan ala suririn mutaqabilin abinda muka yi kuskure kuma karamcin ilimi ne daga gare mu wato daga shaidan ne Allah subhanahu wataala ya share shi daga kirazan mu gaba ɗaya ya maye mana shi da abin da yake shine daidai muna roƙo Allah subhanahu wataala ya mana muwafaka da abin da yake so kuma ya yarda shi Allah subhanahu wataala ya ƙara ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da sabon arziki a cikin ƙasar mu da sauran ƙasashen musulmi اللهم يسر لنا الامور كلها ولا تجعلنا من القانتين ربنا قد هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين وقد هوائج كل من له حق أن ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين اللهم قد هوائجنا وهوائج كل من أوصينا بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين ومن أوصيناه بالدعاء اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر نستعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kai kira sallah